بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر لكم وللسيارة نعم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وآخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ranar juma'a wuni na uku dare na hudu ga watan ramadan hijirar masu tsira a dabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 447 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu gashi da allah ya yadda ya ba mu damar ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa muna fatan allah ya karba mana a matsayin ayyukan alkhairi wanda za mu samu da cija gobe kiyama muna da cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida inda muka tsaya aya ta ɗari daidai ko? kyau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da ɗaya abinda Allah ya ja hankalin mu aya ta ɗari shi ne kullum idan ka tashi aiki kar ka rubutu da yawan ayyuka ka rubutu da ko ka gamsu da abin da ya da daidai da abin da Allah yake so da manzansa kar ka nemi yawan abu kullum ka nemi albarka domin ubangiji tabaraka wata'ala ya ce mana har abadan ba sa zama daya alkhabisu wa tayyib mummuna da kyaukyawa ba sa zama daya ko da kuma abin da yake da yawa wato shine mummuna kai ya burge ka domin ba shi da albarka da haka Allah ce mu ji tsoron Allah ya ya ku masu hankali ko za ku samu rabota sai Allah ce ya yi wallazi na amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Allah madaukakin sarki ya ce ya yi wallazi na amanu ya kora daukar imani wa amilu bi shari'atihi kuke aiki da shari'ar Allah doka ce daga Allah la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasiqu kada ku tambayi abubuwan da aka ba in aka bayyana muku hukuncin su ranku zai baci za wa za ku yi bakin ciki sosai wannan ya faru akan yawan tambayoyi da mutane suke ta yi wa manzon Allah marasa dalili ya mutum ya zo da cewa manzon Allah su waye babana ce babanka wani ne shi kuma na tsammanin ba shi ne mahaifin shi ba a rike nan ya zama ɗan mai gina a wasu kaga lala ya ce mai ɗan gogo ana kiran shi da suna wani baban shi ashe ba shi ba ne shi manzon Allah wahayi yake mu shi gana mai shi kawai zai bari wani kuma ya zoce babansa ya mutu babanka yana ya ce ina babansa yake aka ce yana wuta a gado ya bakin ciki to shi da Allah ce kadda ku tambaya akan abubuwan da tambayar su ba ta da amfani dan in tubda lakum tasukun idan aka bayyana muku to labarin zai bakanta muku rai bare da gaske ba su yawan tambaya akan abin da ba shi da ma'ana ka tambayi abin da yake da ma'ana sosai ana tambari Allah ya kara mashi yarda ya zo da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hudu ba wanda ke cewa ma sami tu musu ha qatu tun da nake ban taba jin irin wannan hudubar da manzon Allah ya bara nan daga cikin hudubar yake cewa lau ta adamuna wallahi inda kun san ma adam abin da na sani akan al'amarin Allah da zahirin kalila da dalilin ku ta zama yar kaɗan ba za ka samu sukun da za ka yi dariya inda mutane sun san abin da annabi ya sani dangane da sha'anin ubangiji ko ta wallahi ba za ka iya samun damar za ka yi aka ta dariya ba dariya ba ya kaɗa za ka yi a duniya har ka barta wala ba kai tun katsira da kun yi ta rusu kuka kuka ko mai yawa wannan huduba inda wannan sahabi ana tambari allah ya da shi ya ce ta rata zukatan mummune fakar da ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum hani ranar sai da kowa ya san koyar da kai shi yana kuka ba abin da kake da illa nishi na kuka da suke yi saboda yadda manzon Allah ya musu wa'azi aga wa'azi manzon Allah bayan na mai ko mun sai mai ta kafara mana ya kan dariya musamman bayan muka fara tabo wasu galibi sai mu sai ta kibiyar mu harba wasu ba mu harba wa akan shi mazala idan yana wa'azi yana wa wa'inda suke tare da shi ne yasa take suna ta mazala ya mana hutuba zukatan mu sun girgiza idanun mu sun zama da riwa to saboda haka a ran nan kowa sai da ya sun koyar da kanshi ba abin da kake da illa nishi da kuka da haka a ran da manzon Allah ne yayi hutuba ne wani ya zo cewa manzon Allah to ni waye babana annabi ya ce baban ka wani ne kuma sai da abin bai bai dadi ba shi kuma ya zoce to shi baban shi ya mutu yana ila alaibin da ya baban ka yana wuta shi ma abin ya bai birge shi ba yasa Allah ya sauka da ya ku mumune la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukun kada ku rika tambayar abin da idan aka ba ku amsar tambayar to labarin ba zai muku dadi ba zai bakanta muku rai ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da za ku tambaye ni a yau a wata hutuba da yi illa sai na bayyana muku shi wani abin sai da ya tsanani ga sahabbansa da haka abin nufi zai a jimulci abin da aya take nufi don abin da za ka je ka yi tambaya a kan shi ka yi da niyyar in an baka amsa za ka yi aiki da shi to dai a sai mutum ya je ya tambayi malami wani hukunci in ya jika mishi ba sai ya kara gaba ko kuwa sabai da ya dama dama sai ya je gurin wancan malami ya ce wai wai wani malami dama sai hada wai wai wani malami ya ce kaza so yake sai kai karabu da shi ba haka wani yau wato shi ke da abin yayi da mun so yake wancan tambayar da ya a rushe ta don ba ta bai daɗi ba to sakin da abin da zaka tambaya ta masalar addini ka tambaya dalilin yin aiki da shi dan zai zama to hujja a kanka idan ba kai aiki da shi ba amma yake aiki da shi to sai zama hujja a gare ka na tashin alkiyama ka samu tsira da shi ne Allah madaukakin sarki ya hana sabai irin tambayoyi marasa ma'ana kada ku tambayi abin da in an ba ku labari zai bakanta muku rai dan Allah ya ce wa in tas'alu anha idan wani ka tambayi wani abu ko wata mas'ala hina nazalul qur'an a lokacin da alqur'ani kuma yana saukowa manzon sallallahu alaihi wasallam to fa shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yadribu ana hawa dan tuna da ku za a bayyana muku abin kuma daga Allah da kuma ba zai tarzuwa da ma kun yi shiru amma da yake mutane sun yi ta yi a baya Allah yana son sahabbai ya sa ta sahabbai yan gatan Allah sai su yi ta barga kuma a ce an yaye ba tare da sun nemi yafiya ba Allah kawai ya ce a fallahu mi amma salat da abin da aka yi a baya an yaye abu ne wanda Allah zai tsawata ce kada a ƙare yi amma sai a ƙarshe Allah ce to wanda suka riga suka yi to Allah fa ya kawo da ya yaye yasa kada ka zo sahabi ya wani abu da kuskure ka rika aibanta shi kamar irin yadda yan shi'a suke yi ba su da aiki illa tonon siriri sahabi wa da ya ce a wani kaza sahabi wa da ya yi kaza yau mutanen da za su yi abu Allah ce ya yi musu tun musu da ya yi ba kai ne baka da garanti to shi sa Allah anan gobe ce afallahu amma salam Allah ya kau da kai ya yahi ya kankare duk abin da ya gabata irin wani abin da suke yi wallahu ghafurun ubangiji ta alama yawa gafara ne ga bayansa kuma Allah madaukakin sarki halimun ne wallahi mai haƙuri ne mai jinkirin azaba ne ka san idan kaga mai haƙuri ya fito yana magana to an gode shi Allah halimu ne yana da jinkirin haƙuri akan ya kama mutum da zai fice a lokacin da in gidan shi kuma ba zai fice ba muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sai Allah ta'ala ya ce قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين waɗansu daga cikin tambayoyin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alaha qaumun min qablikum da mu waɗansu mutane sun yi irin waɗannan tambayoyin gabaninku tambayar ta'annuti da tambayar izgili da tambayar da ba a yi niyyar aiki da ita ba idan aka ba su hujja kuma su ki aiki da ita kaga ma'ana sun kafircewa abin da Allah madaukakin sarki umarni su akan abin da suka tambaya kenan ni ne Allah ke takar sa ala a qaumin min qabli irin wannan tambayoyin da ba aiki da su idan an samu amsa ai gabanin kuma wani sun yi irin su da aka ba su amsa kuma fa asbahu ko sun ma asbahu ko sannan sai aka waye gari suna masu kafiri da biya kafin cewa abin da suka tambaya haka ba su amsa duk wannan Allah yana mana kashe ne mu kar mu zama to kamar su don abin da kai Allah ya ce gabanin ku an samu da sun yi amma kuma abin da suka yi a ƙarshe gashi ba abin kirki ba da su ake kai ka raba hanya da wannan hanyar shi yasa yan uwa duk abin da mutum zai tambaya ka tambaya da ciki daya niyyar cewa da an baka hujja gamsassa alqur'ani da sunna da zaka yi aiki da wannan abu amma sai ga mutum ya taka gurin malami wajen goma duk wannan tambayar mas'ala guda ce soki a gyara mashi abin ya kyau in ya zo gaya wani gani da bashi daidai in ta gaya wata sai da rage wani abu kaɗan ko ya ɗan ƙara ya yi kuskure masu wuki dai a bashi abin da zan ce yake so da duk waɗannan abubuwa suna janyo halaka dan Allah ya fassara waɗanda suke tambaya ba su yi aiki da tambayar ba a matsayin waɗanda sun kafircewa abin da aka ba su na mas'alar ilimi shi ne Allah ce gabanin ku waɗansu sun yi irin waɗannan tambayoyin an ba su amsa sun ma asbahu biha kafirin sannan aka waye gari suna masu kafircewa wannan abin da suka tambaya Allah kanka samu daga cikin irin wannan sai Allah ya ce ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون to wannan Allah yana kalubalantar wata mummunar ɗabi'ar da aka gabatar da ita a zamanin jahiliya wanda mu ba yanzu akwai irin ta akwai wani abu ɗabi'a kawai sai a ce in kaza ya faru kawai kaza zai an gane ko misali a ce matarka ta ahi yan biyu ike rai da zama alba da rahe bara daya a hannun da daya ba a ba ma albarkacin yan biyu ne ma ta zama bala'i ke ko kuma a wani gurin kawai haka ne ko kewaye idan matarka ta ahi yan biyu musamman rayuwar kauye to sai ta yi bara to su yan biyu ba ce da aka yi sai yi bara Allah ya kasance da su ne saboda sun zo biyu ha wannan kan wani canfa canfa ne wai fa a wani gurin wata ba ta yi bara na ba ba yi zai same ta ko a ce ba harasa abu sa da yake maka ido kuma sun yi imani da abu a raka cewa da aka bata masa da za ka ɗaura tukunya ta tafasa ka ji karyawa wallahi kuma masu wani da gaske suke wasu sun san ba haka ne an bata wa yan biyu wani a gida an ɗaura tukunya ta kai tafasa dan Allah wanda kai ba shirka ce ba duk tabbatar mana da shirka irin bulbushin jahiliyar baya za ka samu irin waɗannan abubuwa ɗaya da faɗi daga cikinsu ina wani tana muku hannu tashi ba za su kare ba a cikin ɗabi'ar malam bahaushe ne da ya rage su waɗanda suke cuɗanya tare za ka samu wannan abubuwan har yanzu a ranar ana yanzu har yau ba ma shekau ta zo ta tsaya gurinka da ta ce a ba mu albarkacin yan biyu to wannan a garinsu an sanya a cikin tunaninsu in ba ta yi wannan bara ba akwai bala'i da zai sami ta dole ya ta yi wala canfi ne shirka to su ma jahiliya suna da irin wannan amma ta fuskar bangaren dabobi idan dabba ta yi kaza ga yadda za a yi idan dabba ta yi yin kaza ga yadda za a yi to shi ne suka samu irin waɗannan nau'in dabobi guda hudu da bahira da sa'iba da wasila da hamu wanda makiyaya suke yin shirka da Allah da waɗannan nau'in dabobi to shi ne Allah ya ƙaryata abin da suke cewa ba hujja babu dalili ba shari'a bane bal ba guzanci ne ba dalilin da zai sa dan matar ka ta yi yan biyu sai ta yi bara a ba mu albarkacin yan biyu to haka yayi uku kaga rai eh kuma ya yi wannan barwa adadin watannin da ake so a yi ko shekarar ana tayar da su jagal jagal to wannan jahiliya ne ubangiji ta ala ya karyata wannan canfin da suke ce ma da allahu min bahiratin allah bai sanya daga bahira ma ba na bahira taguwa idan ta yi irin wani nau'in haihuwa ta rika haifar biyu biyu su biyar nawa kenan goma a nan shidda sai ta yi ɗanar da kodiya maza ta wannan sai a ware ta a mata wata shaida a kunne ce wannan ta gunki ce ba hawata ba a lafta mata kaya ba ta tsannonanta ba a bugunta bayyana a gani har yanzu ka tauna a ganin abu ya ke cewa a rigage da ƙauyukan da ilimi bai wankar da mutanen gurin ba suna da ƙananan irin waɗannan shirke-shirken wata ka za a gida wanda ko za ka mutu ba za a yanka ba kai baka sani ba ne na sani ni ba ƙauye ne wallahi ko wata tunkiya mai kwalli da ita da ɗiyar da ba a yanka su su ne gidan za ka gina ta wanda ai su ne gidan kuma in aka sai da su ba a cin gudun har yanzu akwai ba shi wanda ya sani a yi mana ina ku rika zuwa karkara kuna ganin yadda ake wallahi kar ku zama malaman birni kawai ba a cin gudun kudin aka sai da ba shi ba a ko na da mutum za a yanka ba to da tawa da shi ku gaya mun tawa da shi waye bai na tagut ta shaidar jagawar sai ka kafircewa wannan ta kula ka yi imani da Allah Allah ya karba duk wanda bai kafircewa wannan ɗabi'ar ba Allah bai karbi imani shi ba ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وبنجي تعالى ومن يكفر بالطاغوت duk wanda ya kafircewa tagut babban tagut shine shaitan sannan ya yi imani da Allah to lokacin da ya fakar islam saka bai urwa tun gusa ƙarar da sa mala'a a nan da kai riko da igiyar Allah mai ƙarfi wanda idan ka rike ta sai aljanna ba ta shirya amma da zana akwai bulbushin waɗannan shirke-shirken tare da kai wallahi jahannama kawai mutuwa ta rage maka a gidan ku akwai kaza wanda ba a yanka ta ko tunkiya mai kwalli da sauran ire-iren abubuwan da sahi ba su da bambanci da bahira da aka wa shaida aka ce wannan ta gunki ce wannan ta tsafi ce ba a hawanta ba a tatsan nonanta ba a lafta mata kaya idan ta maka barna ba za ka bayyata ba wannan kenan wala sa'ibatin haka ita ma sa'iba idan shekarun da suka kai kaza an gane ko idan ta wani ita mata gumki ce ita ma da ba a taba ta ba a taba ta ita ma da irin nau'in shirke-shirke da malamai sun maganganu a kai da dabobi da yake yin su ga mutanen da musamman makiyaya wala wasilatin balle wasila ita ma wadda ta yi ta haifa diya mata mata mata ta haifa har so biyar ko so shida ko kuma a shida a na bakwai ta haifi namiji to namiji sai a yanke shi amma maza za su ban da mata haka ne ta haifi mata sau uku eh to wannan na wurin to sai in yi girma sai a yanka shi maza su ci mata su sace ba har yanzu Allah ya gane akwai wani bangare a jikin dabobi a cikin ɗabi'ar bahaushe da fulani da bare-bare wanda ba ta fasa ta wani bangaren ko ba mu to me haza da zakurura ba ma haramun ala zuwa jiki da wannan mazamu ne ba haramun da ba ta fasa ce har yanzu akwai kuma sai ka samu ita matarka ta yarda ba ta ci ba har yarka ma kaga akwai balbushin shirka ke da har yanzu kai ma kana jin da kamar da su ba ya ka tawarin na maza ne ba ba haramun ala zuwa jina to wannan duk qur'ani yana faɗa da irin wannan mummunan ɗabi'a ɗabi'a ce bulbushin jahiliya da shirka ga Allah shi yasa Allah ya kalubalance su qul a zakarai da harama أبو الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين kaga Allah ya kore sai to maza da ya haramta ko mata yan ko abinda ya tattaro a cikin ma'aiwanin matayen ne ku ba mu labari yankuna da hujja duk waɗannan abubuwan da musulunci zo ya fara da su kuma yanzu ba su rana a cikin mu ana yi ana yi sai a wannan karo ne na maza maka tawaye ku yi da shi ba za ci ba ta yi da abu to hanyar zama tarka ko ulbashin shirka tare da ita sai ta daidaita duk za ta ci abin da aka yanka da sunan Allah fa kulu min mazukin sama alai yakutu bi'atihi yu'minun Allah ce kutu duk abin da aka abarci suna Allah wajen yanka shi ba wacce gefen ba wacce gefen in kun kasance kun imani da ayoyi da Allah in kun kun imani su shi ke zai to yan biyan kaya na maza ne akwai bangaren mata kuma su ma a jikin nama ba bada ba za a tsaya wannan na mata ne Allah sauke to shi sa suka samu alwasila wanda ta yi mata daya biyu uku har sau kaza ta ko ta aiho namiji to wannan namijin kuma sai a yanke shi madawarsu kuma ita ba da garin gudun za a bar ta ba hawanta ba ta tsannonarta ko mai ta yi ba za ka kore ta ba ta zama manya haka wala hamun amali wanda shi ma aka lissawa ƴaƴan da ya fa sun kai adadi kaza ya yi bujimi ta goma wancan da wancan da wancan duk da shi ne suka aihu kuma a cikin da suka yi an samu maza ɗaya biyu uku hudu har goma ta wannan shi ma yanzu kuma ya zama to hamun ne ba hawan shi ba duk wani abu na wahala ba za a yi da shi ba ba za ka kome shi ba akan duk abin da yake so yi Allah ce walakin na ladina kafaru sai dai wannan abin da kuke ga sun yi su wai da kuke ganin kafirai yaftaruna ala allahi kadiba suna kirkirar kai ya da suna dangana ma Allah Allah ce kai ku tsaya ku ji wa aksarahum la yaqiluna mafi yawan sama ba su da hankali yau ne yanzu masu wanda suna da hankali yanzu mutumin da Allah ba ta shi dan tahi ɗayan biyu ya yarda a zuciya shi ta yi bara dole wannan yana da hankali kawai dan tahi ɗayan biyu ba ta shi kawai kenan dai wannan ta yi bara bai da zaki kama abin haka yake ko ita ba ta da tsayar saboda ta yi ƴaƴan biyu dole ya ta ce albarkacin ƴan biyu kuma ta zama ba su suke gabata albarkacin ƴan biyu kama kama da aika zama sa kai ba ka da hankali wani ƴan biyu wata albarkacin gare su me bara yake da albarka mazala ya ce duk mutumin da ya ɗauki bara sana'a ranar tashi alkiyama zai tashi kwarangwal fuska shi ba tsoka ko ɗaya ita sadakar ma ba kuma kuma ta ce ba ƙato lafiyayye da ƙarfin shi a bayan sadaka ya karɓa malamin suka ce haramu ne kawai ka je ka yi dako ko ka yi kwadago ya mana wani ya zuciya maza sallallahu alaihi wasallam ba bin sabi da ya kalle shi cikin da ka da kai haka ya kai mai sadaka ce ba ba ba komi yanzu da to ni gare ka a gida ta shi bai da komi kan tana da yace yana da wani matashin kai fata ce aka cika da ciyawa yana da agalami kamar yadda kace kana da matala da matashin kai da tafi annabi yace a da ka su sai ka kawo su ya zai tattara ka su tsofaffi annabi yace wa zai sai wannan aka yi gwanjo wani yadda zira habibu da annabi yace albarka waye zai saya wani da dirhami biyu mutane suna son siya idan manzo Allah ya tallata ko ba gane ba ba dan suna bukatar abin ba annabi ya tallata abu ka sai ai ka rabo da gare ka manzo Allah ya karta wani sai wani da dirhami uku annabi ya ce kawo kawo kudin cikin dirhami uku annabi ya ce mishi wannan dirhami daya ta yi kawa matar da ce wani misali kamar a ce gaba da ya sai su jika talatin ko jika sha biyar misali jika biyar da ya kamata ce mai jika biyar da ya ka sauran gatari da kota ya zai siyo jika biyar kuma ka jika ka siyo wata da garin rogo abin da ake kudiri da shi ka yi yadda ya hana annabi jika da kara gare ka sai bayan kwana goma sha bakwai sati biyu da kwana da kwana uku idan za a ce a walin madina daga can akwai wani dajin madina da ake sarar itace yan gudubar da su sayo su kawo gwamnan kusan gudubar ba motar itace in ka daga sayi itace ka tara yanzu ba na lafi ce bayan garin da ka tara ice ko kai ɗari biyu ba za a ji a sayo ba kawai ya je fara sarar ice mana kato ya sha wata yana ɗarmewa yana sara yana ɗarmewa yadda ya tara kayan a duk ya ce kai ya ƙara ganin shi a gari sai bayan kwana sha bakwai yau kafin baya sa bakwai gato mala a cikin itace kai da zai aka yi aka sai kamfitan gaba daya sai ga shi ya zo ya sa mata shi kayan ɗaki ya sa mata kaya laishi da atamfa da gizuna shi ma ya taɓa babban riga da hula da gilashi sai ga shi ya zo gurin manzo Allah yana saɓe gari shi ma yana takama ya zama alhajin birni annabi ya kalle ce kai ne ce yayi ne ce dan Allah haka bai yi maka ba kaje kana ba kuma mutane an baka ma ka karkanta balle wani hana ka to haƙƙi ne ga hukuma ta samar da aikin yi zuwa ga matasa yan uwa idan ta kare za a sami yan shirin da yawa da yan zaman shan shayi da yan shan cisha da yan fatocin miyagun kwayoyi dole saboda ba a ba sana ba amma saboda waɗanda suka shugabance mu nan ba sa son mu ci gaba ta haka kowanne mu mu karye masu sana'a cikin mu mutum ya zama ya sa aiki da zai yi ya sami da mutu shi na zuwa yana furo da yana kawo mai yana sai da tun da dai ba sa ta wuce a kyale shi mana ya zuwa ce an kwace motar a yi wantar ta da Allah wani adalci ne gidan ya komi ba ke rago da ya je kawo wannan wani mutum da suka samu sana'a a jikin shi yasa ni abin da nake mamaki kwasaye suke kodewa da muka zama kamar yadda musu ciwon nijar ba da suka suka taru kawai suka ce ya kamata a mai da hutu juba yau hutu juma da su yanzu musulunci wani da wani hutu banana ayyar waɗannan masalolin na rashin ayyukan yi su ne kamata su zaƙo su ga gwamnati a samun wasu solution ai yanzu za a yi mutane ba dai sa yi aikin mutu jasi haƙƙi ne gwamnati samar da ayyukan yi ga dukkan majiya ƙarfi in ba haka za a samu yan ta'adda za a samu ƙarancin tsaro duk wani wanda ya zama su ɓata a take zama banza gara mu je kawai ya abin da za a sani yanzu zama yan bindiga daɗi amma da za a bar sana'a da ayyukan yi da ana yanzu wanda ya zo shi gidan shi lahiya lau a jihun shi lahiya ga kayan masu tsada ya ɗinka ya kai ka tabbula an yana taɓa gari yanzu yana ganin kan wani wanda gashi annabi ya ce mashi kai ne ko ya ce ni ne wallahi ya ce to da haka bai yi maka ba a ya haka da kana roƙon mutane wani ya baka ba ka kankanta balle ya hana ka to wannan shi ne abin da ya kamata shugabanni su sa a kansu a samar da ayyukan yi ga matasa mutum in bashi da aikin yi da shi da barawar shawarar su daya barawar ba shi da zai tashi kuma tunani yake so yake ya da ko so yake ya samu to shi ma wannan ba shi da an yi tashi da yake tunani shawarar su iri ɗaya ce ga ku ai wajen zartar da hukuncin shawarar ma da zama daya illa man rahim Allah dan ma Allah ya ba mu karfin imani imani da dan jirba ko harama wallahi kaga talaucin da ake ciki a kasar nan Allah ya mutu kasa ne wani azumin ma bai ba ta zai bashi da buɗe baki amma Nigeria sai ya azumi bashi da bashi da ko sisi ba buɗe baki in Allah ya tabbake shi wani ya bashi guru to ya sha ko bai samu wannan dage dage ya ci ba shi kenan tunda ya dan sha guru ya samu karba a jika to wannan ba za ka yi ta loda ba wannan aka kawo wani ɗan agula daga Saudiya da aka zo za ka ɗauki irin maratuwar da guda biyar ka ajiye akan bai ya sa gaban ke kallo aka ce kacin wanda ya ce to ai ba bare ba shi jira yake a bare ta yake abinci a jiki ya ce wani ba bare ba yi ya gani to wani yanki na najeriya da nijar sai ka samu ta ya azar bashi da gudu baki wallahi karfin imani kawai wallahi wani kasa ne ba zai ta zai bashi da abinci ba zai ba kuma ya zo ya kwanta ba sau eh in Allah ya taimake shi wani ya dan yi saura ya dan abokina ya ne ga dan guntu to ya dan in bai kawai shi gidan sai ya samu ruwa ya shaka da hayati alhamdulillah wallahi har sai Allah godiya kuma ya zama tsaf bai sa cika kowa ba wallahi da yawa daga cikin wadansu kasashe da ba su saba da talauci ba Allah wani in bashi da bude baki bai da abin azuma ba zai ta zai shi ma Allah ma ya sani ai a gani tunala masu irin wannan takeicin da kokarin idan ka samu masu ra'ayi za su yi sata za su je su yi kisa kai za su yi bindiga daji za su sha kwaya mutum ya zama ayyukan da zai yi gaci da ɗan canji ya zo gida ya wanka fas yana rama yana jin mai aku tana motsi a jihunsa zai da yi rika sata yana yawon da zai neman inda zai samu rawa to duk waɗansu abubuwa yana daga cikin hannun hukuma a cikin ta'addancin ƙasar nan me nake nufi waɗanda suke gabata ɗin nan ba ruwansu kansu suke arzatawa kan su damu da ƙasar ba haka kuma makwatan mu Najeriya duk wanda shi yake kaiwa lalacewa da kisan kai da sara suka da barayin salula da duk rishin adalcin shugabanni sun kire wa mutane ayyukan yi sai mutum sai da abin da zai faru magana ya faru yau kan lafiya ba za ka rayu in baka yi hakan ba ba ka tashi ba karya ba baka da abinci ranar ban mai baka bayan da ake cewa fadar ko ba gane fadal ba wanda ya kama daga can ka sai kana kasar saudiya a gwagwarin da ya zuwa ce fadal ko to ya zo yawa garin da wani ce wani ya ke ce fadal sai yake gwani kun shi kawo kan zaɓa ce fadal ya shigo ita mai kayan nawa ba ilin fadal ba ka tashi gare ma kawai ka tashi ba karya ba ba ka jina rana ba da dare ba ilin fadal da Allah kai duk abin da ya faru ba zai faru ba to dole ne yan uwa a yi kokari kar ba zama to masu zama kashe wando sannan a buɗa mutane kofofin samun sana'ai wannan shine zai ba mu zama lafiya insha Allah Allah ne ya taimake mu to da aka ba dawo waɗannan miyagun ɗabi'u Allah madaukakin sarki ya ce aksarahum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali yasa duk mutumin da jahilci ya rushe ba shi da hankali zaka dabba ma ta fi shi hankali dai ta san mahalicinta ta san ubangijinta da yake kawo ta ciyawa yana ba ta ruwa za ta mace ɗan da biyayya amma in ta yace yawa mutum da ba san ubangijin ba ta ya bi shi shi da abin da zo gaban shi kawai mai daidai shi ne kawai zai Allah ka raba mu da jahilci to sai Allah ta'ala ya ce وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا da cikin ɗabi'ar jahiliya da waɗanda suka gina akan bidi'a idan ka tara su akan ayyukansu na barna wa idza qila lahum yayin da kace da su ta'ala ku zo ku ajiye abin nan da kuke yi na iyaye da kakannu ba zai ne bari Allah baya so eh me za ka gace musu ila ma anzala Allah mu je zuwa ga abin da Allah ya saukar da shi a cikin alqur'ani alqur'ani Allah ya ce ayi kaza a bar kaza haka yake ba ta ku zo da ku ta robe wailan rasul ku zo mu tara akan abin da ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qalu su ce kada kai addinin ka mu yi rabu mu ba mu ba wani sabon addini nan hasbuna ma wajadna alayhi abana ka kare mu ya ishe mu abin da muka tarbiya yanzu daga kai wasu bakin wallahi da yawa kun mutane mafi yawa akan haka ko da ba su faɗi baka ba a baki a zuciyar haka ne can ka je ka yi naka su suna nan akan abin da suka tauna iya daga kai suna da me bambancin bayanan da wayancan duk ɗaya ne duk mutumin da za a ce ga abin da yake a sunna a alƙur'ani a sunnan manzon Allah ya ce to lalle to amma a shi ke da kuma ya fara ne kwanton shi wani kawai abin da ake a gidansu shi ne abin da kabilarsu suke yi shi ne abin da ake a gidansu shi ne da ka zo da wani abu wanda babu shi a kabilarsu ba da malam wani bai yi ba to wani ba zai yi ba ya dai shi yace ai to wannan dabi'a ta ta jahiliya da ka ce sa'ad je gargajiya sa'ad je bidiya su zo zuwa ga sunna ila ma anzala Allah wa ila rasul zuwa ga abin da aka saukar daga Allah shine alqur'ani su zo zuwa ga abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam daga hadisul qudsi har zuwa hadisai ingantattu qalu za su maka a hasbuna ma wajadna alai abana mu dai kyale mana da kaga mu kurun abin da muka tallafa iyayen da kakar nan suna kai akan shi muke ya ishe mu ba ruwanmu da wani can ko ko sani yan sabon addini yanzu wani azumi ya fasa yau ya fara saboda wancan da aka rashin kan jiya da radiyo ne na gwamnati da shi ko rashin daidai ko na waye gina tana yake sai malamin shi ya bashi uzuri to shi malamin ka annabi ne ka ta wancan malaman gwamnati ne eh wanda suka ba da sanawa to shi ko na kafa shi ko malamin ne wahayi yake mushi ba zai kuskure ba kawai jahilci ne wallahi me Allah ya ce game da azumi haka ya kamata gare ka tambaya Allah ya ce ba man shahada ba kuma shahada fada su wanda ya shaida ba wanda ya gani ba rayuwar shi Allah ya kai ta a lokacin wa ramadan ya kama ya dauki azumi su mu li ru'yati hilal wa waqtu li ru'yati ku dauki azumi dan ganin wanda an ce an gani ka dauka idan an ce an gani ka da ba kai ka ce ai da da mun da gargamshi dan ya zai da musu su dole ayi ba daidai ba dole ayi bambam ran 29 ne da takwas ne wanda ya taba kama da takwas haka zai da shi kuma wallahi kawai wani bashi da shi shi in ka tafi shi ƙarya yake yau shi kama ma bai sani ba bai san ba a 28 din ne kawai shi dan ya zai da mai kawai shi tunda zai hukunci da tara ne to shi na shi da takwas ne saboda ba sai wa jahilci kawai har abu da wani haka zai mutu wallahi ba da wata wuce ba ba wani sahin yayi ba bai sanar da rajab ya kama bai sanar da sha'aban ya kama ba amma da tun da kula kuna tare da shi za shi kawai da takwas ne nan daga rabobin ba zai ga ma wata ta kama da takwas haka za ka je na ba saboda kawai ya saba kan shi sai ai bambam Allah karba mu da jahilci wallahi jahilci ba ai wallahi musiba ne Allah ka raba mu da yarci in dai mutum bai san shari'a ba ya shiga uku komai ya shiga usawa ne shi yasa da jahilci da kafirci inuwa guda suke wuri a shekara ɗaya suke kwana wa da kare ne jahilci in yi ka tutu kirzi rage mai da haka zama arne kawai a rayuwa sai ya kafu kowa da ya kai kuma baki da hulɗa to shi yasa da ka ce a zo abin da Allah ya ce a yi yaya manzan Allah ya ce haka za a yi a hasbuna ma wata jina alaihi a bara mu haku kyale mu kun kyale mu mu ya ishe mu abinda muka taɓa hauya daga kano suna yin baka kamar wani sabon bombi kun za ka ja ce kawai shi kenan sai shiru wanda ya daga shawa mai lahiya Allah ya tambaya masu irin wannan magana a lauka na aba'u wai ko da ma dai iyayen nasu sun kasance la ya alamuna shi'an ba san komai a cikin sha'anin Allah ba sannan ko da ba sun sanin abin da suka rayu a kai din wala ya hatu nuna ba shiriwa bane ba su ba sun mutu akan bid'a ne haka kuma za ku bi su yanzu Allah ma ya isa ma alfahari mutum ya shirya ya rika kanu da abin da ake a ƙasar ba ma gwamnati ya yi ba duk wanda aka yaba a cikin mu nan in ba saba hanya kan daure shi da layu haka dai ko ba ka ba da aka yi ga akwai da za a daura maka ta wuya da ta gindi rana uku akwai da za a daura maka hada ta kafa ranar suna akwai ta maganin baki da ta maganin mayu wani kawar zo wutsiyar kare suna ta tana ɗaure ka kafin kan muka taso ba shirka kawai tsundum kuma karka ce wai sai haddiyan malamai yadda za a ɗaure ɗan gidan makaɗa haka za a ɗaure ɗan gidan malar da za yi ta zo da malar da alfarin shi kuma idan ka dakatar da matar malami babban malami za ka tara ta bid ɗaya take da matar wa matar ce makarin eh ba da bambanci wadon karatu dubni idan ka daka auren yan malam da ya tara ɗiyar makaɗa duk daya wancan ba ilimi ita ma wannan sun mubukum mu umuyin ba mu lahajin gudun kuma da Allah haka dai kuma haka ba haka muka taso in Allah ya ce maka akwai wutar makaranta ana hurawa sai a zo a iya alamtar wannan shi ko wani biyar kowa za ta iya amma da kaka ce ka aure biyar malami ka aure yanzu ma ka ta aure ka aure biyar malami wallahi ka ce ka aure wani abu bidin da ta same ta bai koya wata karatu bai koya ɗinta da ka ta ce ba za a zo gurin ba da ba karatu za a koya ba roƙon Allah za a karba a kuma da roƙon Allah ko ko aiki eh ba za a tambaye shi addini bane ba wata matsala ce aka zo a gane ciki don an gama ala a nemo katon zakara ne ka to ba da insha shekara ne ko eh yanzu wanda za a ce kawai a bisu a walau kana a ba hula a kalmar shi a hula ya taru haka muka taso kuma ilimin da su kawo biki ne sarakar uku sarakar bakwai sarakar arba'in cikin shekara suwa suke jagorancin wannan idan makaɗa sun zo ko kuma yan kokowa sun za kokowa ne ma da zo zo da babbar riga shi zai bude da adda har babbar kokowa ma ba su suke bude da adda ba ba sa bude ba ta wani za a ce a bi su babban mashirikin garin sai ka babban malamin garin ta kai in yi nuna maka ya tsawa za ka maka kuma haka ne wallahi saboda babban mashirci ne haka za ka samu haka muka taso illa mara shi maza akwai na kirki daidai ku amma aksarin mafiya wallahi akwai matsala haka yake gidan sarakai tun daga kofa ya kaɗa kanka za a ga wani kan buri a cika shi da wani kan kura kagani shi yasa ba ma bambanta shirka da roƙon Allah shi yasa ba a bambanta malam da boka ta kaga na eh wannan babban malami ne to babban dan sihiri ne babban boka ne ki zaka na san babban malami haka muka rayuwa wannan shine rayuwar to yanzu wannan zaka ce wai a barka da su abin da ka tura su zaka yi malami yana tsubu yana bokanci yana kashe aure yana haukata kishiya a yau da zaka zace wali da ya aska wannan da mutu wai bayan gidan shi warai eh ko ya mutu da murmushi kuma wato wannan sai kuma in kace ba ne bane Allah ya kan gumi amin yanzu na magana kan irin waliyyar da ta ƙarya yana ta duk babu su duk ƙarya ne mushrikai ne shirka ta suke wani ya zo da kuma ke alaka ta mana za ka ta babu wali a garin ba wani wali da aka yi sai ya je makka ya ɗauko waina da gumin da bata huce ba ya kawo nan garin mana ya tattu kaddara ma an yi wannan wainar da kace yana ɗaukowa ba shi a kai ko ɗauko ta yi ɗauko ta yi mana da gumin da bata huce ba ya ce to an taɓa wali ɓarawo yamana har gumi akwai ansa kuka an wasa ai mai abin fada baya fada sai dai ya fada tun da na ɗafuwar da ke ta sato ta yi to an taɓa wani ɓarau abin da malamin na yake ba mai kyau kuma ya mutu a ce wani ne aska wai haka mutane su yi koyi da abin da yi su ma ta wannan shi ne mara yi wata da amma za ka zo ka cewa mutum ga abin da Allah ya ce da manzana ta abu kurin ku kyale mu mu muna nan akan abin da muka tana iyaye mu da kakaru a kai Allah ya ce a lauka na abahu ko da uwayen da suka rayu da su la ya kalu da shiya ba su fahimci komai la alamun shi ba su fahimci komai akan ilimin shi a nan Allah ba kuma ko da ma sun fahimta abin da suke ba a daidai suka tafi ba wala ya kalu ba su samu shiriwa ba sun ne da kan shirka kawai aikin babban malami aikin shi kawai sirce-sirce da ba da sa'a idan ɓarawo ya zo gudun babban malami sai ya ba shi sa'a ya ba shi layin zana wanda zai ɓace da kau da mara da ƙimugo kai kuma alhaji ka tara kuɗi gazo kuma sai baka kai maganin ɓarawo ce dai gaban kotai hudu na gidan jinka bubbuɗe kai wannan ka ba shi kan maganin ɓarawo shi kuma ɓarawo ka ba shi maganin sa'a to me ya kai wannan kuma a da albitir na shari'a ko galibi malaman ke nafa ko ba daɗi dole faɗi haka ne haka muka taso to shi yasa irin waɗannan dammi za a ce za a bi hanyar su ba su bi hanyar annabawa malamai baka da annabawa a ce su kuma sun bin hanyar annan baya ne ba annabawa ba ba za a bi su ba eh alƙur'ani za a bi da sunna sunna sak wallahi bid'a sam shine zaman ka lafiya tsakaninka da ubangijinka da abin da yake bid'a da wallahi kake kowa yake tsaye akan abin ka ce a ba mu ba an wuce gurin kuma kirke da wani ya taba baka aqidarka eh ka ce dan ba a tabawa wasa ma guri gare haka ana koyi da mutumin da ya samu shiriwa ne amma duk mutumin da ya taba akan fata wallahi ba koyi da shi kowaye can ta matsayin shi shi ya sani ya zama da zai bai Allah tana wani abin yana hamzari ko bai sani ba ne na ko da su a yi wallahi ba sani ba inda sun san wannan sunan da sun fi mu rubauta mu babbar matsalar ta muke da ai ga tarin ilimin kuma akwai matsala hala ha akwai matsala hala akwai san zuciya gare mu yadda yanzu mutane suka haddace alkur'ani aka san sunnar manzo Allah da muna bin su aida cikin da an wuce gurin wala da ni'imar yawa yanzu muna cikin ta ta ba mu kima muna da matsala ga ilimin amma da aiki fa to sai abin da Allah ya kuma Allah zai shirye da mu sai me kace Allah rama يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم gaskiya ne إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون shikenan yanzu Allah yana magana da mu'minai har da mu Allah ka sa mu cikin mu'minan din da al'amari ya lalace Allah ya kira mu da shi yayi wallazina amanu ya kuma da dauka yarda da Allah kuke shari kuke aiki da shari'ar Allah kuke imani da manzon Allah kuke son kuma sunnarsa to alaikum anfusukum ku iya wa kanku ku kama kanku ku yi kokarin shiryar da kawunan ku tsaya da kafafunku akan addini idan har Allah faraukin sarki ya sa kun yi riko da alkur'ani da sunna to a wannan lokacin ne za ku iya kubuta la yadrukum man dhalla wanda ya bace daga tafarkin Allah da manzo bai iya cuta muku da komi ba bai cuta da ku wallahi komi duk yadda yake da kulle kulle da makirce makirce da iya magana da iya shari baya iya cuta muku da komi inda waɗanda suka bace sharrin suna tasiri da sunna ba za ta je ko ina ba a ce ai da kuke ganin suna ya sun hawa ƙur'ani kawar dama izin talatin kawar hagun izin tabu ake ba su izara ai sun mai da uwaye su nono ai wani ya sa uwar shi jaka ya ce da lagu da haka aka yi ko ba haka ba wani ya hana suna da shiga ba bai hana ba wallahi da shari duk wanda a ganin ya fara riko da akida sai a ji a gama shi da uwaye don su ne mashi albarka akwai wani kawai na gabashin garin nan wani malami yake da yaya to ɗaya nan sai tafi najeriya ta yi dawa makaranta ya daɗe ɗaya kuma yana a ganin ɗan malam ne ya kusa ɗan malam ko rago da kuziyar kare ɗan malam bai bar solution ba wuiwui wannan wasu ɗan kwayoyi duka ana ɗora ba wallahi ba wanda ya taɓa zama ya kakaro shi gurin kuma ya ji a rika ziga shi to wancan da ya daɗe a dawa makaranta sai zo da sunna wando a ɗage ga gemu ga asuwaki sallah a cikin lokaci la ilaha illa ai yana zuwa kuma sai fara da'awa eh ya fara qala Allahu qala rasulullah ya ka samu gungun manyan garin suka taro su da yawa tabi da suka tara malami sai Allah ga ta malam saboda kai ka san babban mutum ne wannan gidan gida ne babban mutum har da masu dan kuka na shi na shigantaka eh ka san irin tsayin nan ya bude a malam wani in ya so ma kace ba sai sha haram a aidan shi kawai da kuka shigantaka ya ce me ya kafa suka ce a mun zo ne mu gaya maka saboda ka san ya kamata a ce kana boye me aka ce wannan dan naka ne ya riga ya lalace ya dauko sabon addini ya wane ne ya ce wa wannan wanda ya zo kwanan nan wa ne ya ce aha ya lalace wa na iri yau me yake ai ya dauko sabon addini yana ga wata ya ce musu to ina da wani abin da shi ko babu ya suka yi shi ba su yi magana ba ya ce shi wani dan waye daga ta shi ma ɗan gari ya ce abin da yake a garin shi ba kudu labari wannan nan yana shan taba yana shan wiwi yana shan kwaya yana kaza ya aka yi duk bakun labari ne suka yi ce aka yi ku zo kun gaya wani ba kun ce ya lalace a kare da su kuke wannan kin ya zama na kirki shi ma tsine mishi amurka zama kamar wancan ko kuka shiru to da ku tashi ku taimaka na maza ku ba da kuɗi a kawai garin nan wani ake wani haka akwai wani tsohon Allah cikin shi ma aka yi aka ce haifa na ɗiyar da aka sun lalace wa lagi zala suke ya ce mene ne zala ta suna wata yan suna sallah suke kama hannun su haka ya ce aha to zala zan tambaye ku wai idan ka tarda mutum biyu ɗaya ya ɗora hannu haka ɗaya ɗaya su kyara shi wane ya fi kama da mai ibada suka yi shirin ta ai wanda ya ɗora hannun da ganin shi ba ai kasan wani abu ne yake wa Allah a gaba shiga ko to haka ne fa haka ake ta kulle-kulle don kan suna nan a gane ta wani tsohuwa a garin na aka daga ce mata kanta ya lalace wani imi ya ta gashi a bakin tasha lokacin masallacin mu ɗaya ne a bakin tasha garin yana sallah tare da wani mutane ta ce wani mutane ya ce ɗan zara ya ce wani aka ce yi ta ce alhamdulillah yanzu wani hanyar fara sallah ta ce yana son sallah ba bai su waye wanda da yake sallah aka ce ɗan zara ya ce ku je ku ce da ana su gaba da sabon shi su gaba da zara wanda kaga wani kokari ake a toshe ba irin da ayyukan kodurar la da an kwayi wai mana wasu kawai su toshe hasken Allah sun da dangane da zai koyi da babunan su wallahu mutumin nuran wal kari har kafirun Allah kuma cika hasken shi ne ko da kafirai sun ki shi yasa yanzu suna yadda ke daidai da kowa duk wani matashi in taso wallahi ko ya je ko ya so suna nan da ya bangaren ta kai da jayin eh ko da gidansu wayan can ne wallahi za ka yanka mashi guru ba zai daura maka rama zai saba na yi rabu ya zai dama ai ya taho kuma sai ya rage wata su bai jin komi da an kira sallah kare da wallahi ya shayi ko a kare ya shayi da kira galibi wata su za ta shi sallah duk wannan aikin waye shi Allah ne da kanshi wallahi mutum mun nura wa lokari har kai lokari har mushriku Allah ya alƙawarin zai cika hasken shi da haka wallahi sunna ita jirgin annabi nuhu in ka sake ya tira babu kai ciki wallahi ka tsantu ka halaka eh din za ka riko da sunna tamassak bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah wa tabiru huda ku yi riko da shiriwar Allah wala nakum bid'iyan la Allah ka tabbata kada ka zama to dan bid'a mai yiwa suka samu tsira gaban Allah wajen bi kitabillahi kowa ya riko da littafin Allah wa sunanin lati a san an rasulullahi da wannan sunan da zo daga manzan Allah tanzu wa tarbahu in ka yaka za ka tsira kuma za ka samu rabota ta za mu ka yaka wallahi ka kaɗe ka yi asara yawwa da ka kowa ya shiga cikin tattalin alaiko a musu ku yi kokari a karan kanku ku tsaya a kan aƙida yan idan an sama ka lada zukun wanzalla duk wanda ya bace daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi ba zai iya tuta maka da komi ba da maganganun shi da surutun da sharri da kaga bai aikin banza da bai iya tuta maka da komi amma da sharri za a ta da yi in ku din kun samu shiriwa amma in kun bata lokaci ba ku da aiki sai shan wuri sai shan kokayar sai shan shisha sai kallon balo sai zuwa fikirin ai shi kenan gaba da al'amarin ku ya lalace sai in kun samu tsayuwa da kawar muku akan sunna lokacin nan ne mai wanda ya lalace ba zai iya cutar da ku ba iza ta da ita me yasa Allah ya ce haka nan ilallahi marji'uhu jami'an da wanda suka bi alqur'ani da sunna da wanda suka bi bid'a da mushrikai da kafirai gaba daya Allah ya ce makomar ku zuwa ga Allah ne gaba daya can za a kwatse wallahi can za a kwatse kuma idan an kwatse kin ba Allah zai yi shiru bane ba Allah ce farnabbi'ukum wallahi sai mun ba ku labari dalla dalla dakin dakin bima kuntum da abin da kuma kasance ta abu da kuma aikata a duniya kowa sai Allah ya ba shi labarin abin da ya aikata ɗaya bayan ɗaya kuma a rubuce ba labari ba da ƙasar ku duk abin da aka ba labarin abin da kai ne da aka ba dage ma aikata aikin alheri yan uwa muna fatan abin da muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure mu Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi